sallah abu ne mai girma sai akan masu jin tsoron Allah subhanahu wataala al'amarin sallah ita sallar kanta yinta abu ne ba kowa bake samu ita sai mai jin tsoron Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta wa innaha lakabira sha'anin sallah abu ne mai girma illa 'alal khashi'in sai akan waɗanda suke watan masu jin tsoron Allah subhanahu wataala suke tsayawa su yi sallah yadda ya kamata su bada haƙƙin kowane abin da Allah ya ɗora a cikin sallah amma wanda bai jin tsoron Allah shi bai damu ma da sallar ba zai zo ya sallar amma kawai kaga ya shiga yana sallah amma duk wani dan adi da tana zai biya yana ganin sa wani ma wallahi yana sha yana sallah shina hangen shagon shi wani yana sallah duk wanda ta biya wallahi ya kura mata idanu kuma sallah yake yi Allah ya sauke wannan sallah yake ko sansana wannan sansana yake ba sallah ba sahabban annabi Muhammad sai su zo suna sallah tsuntsu ya zo ya hau kansu ba su san ko tsuntsun ya hau ba tsuntsu zai zo ya hau kansu malam Jabir tsuntsu ya hau kan sahabi yana sallah bai ma san tsuntsun ba ya hau akai saboda ya natsu a cikin sallar wata rana wani barawo ya tayi Umar dan Khattab sata a garin Madina Umar na sallah barawon ya zo ya dan geta da shi suka dan daidaita sahu sai ya sa hannu cikin aljihu sai zai masa jakar kudin sa sai ya tafi Umar bai san ko an yi ba. Ya je Umar ya hada ya kare sallan ya fito sai suka haɗu bakin kasuwa. Arawan ya dawo sai ce Umar ga ga cikar kudinka. Sai ya ce bawo Allah ya shi na baka bashi. Ya ce ba bashi ka bani ba. To waye ai kuka ce ba wanda ai ko ya ce ya aka yi. Ya ce da zo ai in ka lura wani ya zo masallaci kana sallah. Ya ce menene ya ce lokacin da na tsawa cikin zauna dan zura hadu cikin aljuna maka aika aika. Bai ba san ko an yi ba. ka nemi sahabin annabi wai yanzu kana sallah dala 20 ta fado sai ka wai ka wani ma daga tan zai liko Allah ya sauke to sallah abu ce in kaga mutun ya yana da ihtimami ga sallah wallahi mutun mai imani ne kaga an kira sallah mutun ya damu bai yi ba sai mutun mai imani amma wanda bai da imani sai a kira sallan ma sai ka kai a'a kai muna cikin reunion wai reunion ake kai akwai reunion gidda wace sallah wai wai reunion ake wai ba za a je sallah ba wai ana taro taro kai wa Allah bayanin reno kuke ka zo gobe kiyama kaga ce mu Allah reno kuke yi sai mu ga in in kai afarti zaman lahiya wallahi ka sha kashi idan ita kiyama idan mutun yaje in kaga ba a yi mutun hisabi ba ma to sallar shi bace sallar shi bace bata yi ba sallar ce bata yi ba kwata kwata ba a bincikar aikin dan annabi adam sai in sallar ta yi idan sallar bata yi ba to ko hisabi ba mutun jahannama za a tura shi direct Allah ya sauke dan duk abin da zaka yi in sallar bata yi ba aikin banza ne Allah ya darsar da mu yasa wallahi na daga cikin manya manya abin da ya kamata mu maida ma hankali karatun sallah yasa nan daga in Allah yarda akwai daura da zamu yi ta musamman kan sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahkamul janaiz ya ake sallah ya ake janaiza littafi guda biyu ne mulakhas wanda bai wuce takarda 40 ba ko 30 zamu sanya a kwana biyu mu sauke su in Allah ya yarda Allah ya ba mu ikon tsare sallah yadda kamata sai Allah yake cewa wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat kada ku cewa wa'anda aka kashe a tafarkin Allah subhanahu wataala wa'anda suka mutu gun yaki cewa matattu ne idan suka wanda suka mutu a tafarkin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce ku fada musu cewa su matattu ne Allah ya ce bil ahya wa'annan rayayu ne suna raye bal ahya walakin la tashun sai da ku ba sani ba ya tabbata hadisin annabi Muhammad cewa waɗanda aka shi a wajen yaki to Allah zai mai da rayuwarsu za a mira ta akan hay'a siffa ta tsuntsu a cikin aljanna suna yawo a cikin aljanna shuhada suna yawo a cikin aljanna kamar tsuntsu za su tai kuma duk inda suke so ba su da frontier za su ta yawo cikin aljanna sai Allah ya tambaye su wai hal raditum shin kun yarda su ce mu Allah akwai abin da yafi wannan Allah zai tambaye su kuke so yanzu a rayuwa sai su ce mu Allah mu ba abin da muke so sai a maido mu duniya mu je mu dauki takobi mu je mu yaki a ƙara kashe mu cikin tafarkin ka sai Allah ya ce ina tini na rubuta cewa duk wanda ya mutu ba zai ƙara dawowa rayuwar duniya ba haka Allah ya ce suna raye wajen Allah subhanahu wataala sai dai ku ba ku sani ba sai Allah ya ce wala
nabluwannakum bi من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in wallahi sai mun jarabe ku wawul qasami ce kuma lamun nan ta tufidu tawkid Allah ya ce wala nabluwannakum kuma ga nunu tawkid Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku rantsuwa Allah yayi Allah ya ce sai ya jarrabe mu min al khawfi da bi shay'in min al khawfi da wani abu kadan na tsoro wani abu kadan na tsoro har yanzu muna cikin fargaba da cikin Africa kusan jiya tana cikin kasashe gaba-gaba wanda suka fi kowa kwanciyar hankali ko da zaman lafiya amma yanzu kan Allah ya jarrabe mu lai akwai wuraren da mutum bai iya tafiya akwai wuraren da mutum ba ka iya yawo a ciki to Allah ce sai ya jarrabe mu da tsoro bi shay'in min al-khawf wani abu na tsoro wal ju' da kuma yuwa wa naqsin min al-amwal da kuma tawaya daga dukiya wal aulad wal anfus da kuma rayuka was samarat da kuma ayan itace Allah ce wallahi sai ya jarrayo mu take wa'annan ababe bi shay'in min al-khawfi jin tsoro mutun ya dinga dardar baka da natsuwa yanzu yanzu duk wanda yake zon kintiliya a tawa duk wanda yake zon kintiliya da zon kintebaram cikin tsoro yake cikin dardar yake ba a jima ba yana jin ba kai shekara muka je muka tafi wajen wa'azi da malam Imam Abdullah wajen tebaram alan jamilu muna wajen tebaran aka ce ayi muka je wani gari wajen wa'azi muna saman hanya sai wani wanda ke gwada mana yake cewa ai wannan garin ba a jima ba da aka zo aka kama su hari aka sa musu aka sa musu ta jingina cewa za su za su fita zakka za su bada miliyan ko biyar ne ko nawa na manta na cewa shofar to in mun shiga position de par position de par ana shiga kawai ko karewa aka za a yi ana cikin ba aminci wa'azin bai yi wa idan ba kwanciyar hankali ba abin da zai yi ba a kasuwanci balantana a kasa ko babu gwamnatin ma ba ta function ba ta aiki don ba wanda zai zuwa aiki to Allah ce zai jarabe mu da tsoro walju da kuma yuwa yanzu ba a jarabe mu da yuwa ba don Allah yanzu ka dibe da abinci ya ƙara an yi lokacin da mai wannan namiya mai ya wuce dala 140 yanzu nawa yake kusan haɗari uku ko haɗari uku ma aga ai an shiga cikin tashi hankali yanzu kawai sai wanda Allah ya taimaka ma za a dora abinci so uku a gidansa da sahi a dora da rana a dora da rana a dora da fa mutum bai ma damuwa baka da abinci baka zamu ba sai dai ka gane shi kawai daga sama ga sashi an ka maka amma yanzu fa kowa ta kansa yake kuma daga cikin abun da ya hana mu irin kasashen mu ci gaba irin su Niger babban abun da muke fama da shi shine yuwa kuma talauci ya muna yawa ko Allah ya kaso din al'amari ga dan karamma tsabar roko kuma wallahi kaga masu baran nan na yanzu sun bi ko wadata wallahi ɗan baran ya zamanin nan Allah kuri masu kuɗi ne ya kamata gwamnati ta dinga amka masu ana dinga hidda zakka hakin Allah a cikin dukiyar su saboda ba ƙarin masu kuɗi bane Allah ya datar da mu wallahi wani aka nuna min wai bara yake yi bara yana ya almajiri kullum abun da yake zuba a dashe jika biyar kullum a dashe jika biyar kuma bara yake yi ai kaga jika biyar sai dan kaso da ya zauna da ka shigo Allah ya dace da mu sai Allah yake cewa wa nafsin min al-amwal da tauyewa daga dukiya ga dukiyar kuma babu albarka ga kudin ga so ne kaji ana hiran miliyoyin ne ana hiran miliyar kaza amma ba ta da albarka babu albarka yanzu kan lura ka sa jaka 500 cikin aljuhunka kana zaruwa da kaɗan kaɗan ba Allah ya kiyaye wata ran sai ka waye gari babu ko dala ciki duk ka jaye su tauya kenan kuɗin gasu babu albarka amma ka dibida ai lokacin da duk garin nan ba mai miliyan guda nashi da kanshi amma yanzu mutane miliyar kin ne ke gare su kuma kuɗin ba albarka wal anfus da kuma rayuka a tama tama ce yanzu kawai dan nan ka ji an ce an mutu ba haka bane kuna zaune da mutum kai tsaye ba zato ba tsammani sai ce maka ya wulla ya tashi ya shiga garin ku nan wannan jarabawa ce wani kawai ba ciyan kai ba komi kawai kai tsaye irin wannan mutu ku dinga roƙon Allah ya kare ku daga da irin ta eh gwara ka dan kwanta ka dan jiya na dan kwanaki sai ka wuce amma kai tsaye akwai akwai tashin hankali a cikin ta sai ya ce wasamarat da ayan itace ayan itace sai sun kai kuma sai Allah ya turo da muzina ko wani abu ya halakar da wannan abuci Allah ya ce wa bashiris sabirin ya annabin Allah kai bushara da masu haƙuri suwaye masu haƙuri Allah ce alladhina idza asabatuhum musiba sune wa'inda duk lokacin da wata musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna Allah ne kuma ga Allah za mu koma wannan kalmar babbar kalma ce ɗaya daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wani lokaci, ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu Alaihi wasallam kakin annabi ya aure ta Ummu Salma take cewa, take cewa na Abu Salma ya taɓa zo min yake cewa annabi suke cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to zai ga abin mamaki cikin rayuwarsa tace lokacin da Allah ya wa mijina wafati Abu Salma sai na faɗi wannan kalmar sai kuma nace Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha yace lokacin da na faɗi wannan kalmar bayan na ida idda tace bayan na ida idda sai ga Annabi Muhammad ya zo a gidana ya sallama yana neman aure na tace bayan mutuwarsa tana tambayar kanta wai yanzu duk duniya akwai wanda ya fi Abu Salma alkhairi sai ga oga kwata-kwata shugaban halitta ya zo tambayar aurenta annabi da kansa ya zo tambayar aurenta kaga miye ta faɗi waccan kalmar da annabi ya faɗa ko ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni mace ce wadda ina da tsananin kishi ina da kishi ƙware da gaske sannan kuma shekaru na ja shekaru ina da shekaru da yawa sannan kuma ina da ɗiya annabi ya ce mata bai zai hana ba ya ce kishi mu roƙi Allah ya cire miki shi eh shekarun kuma nima ina da su iyanki kuma diyana ne kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka na shar na musiba jarabawa to ya zama to abun farko da zai fito bakinka shine wannan kalmar a wani hadisi annabi ke cewa duk wanda Allah ya ba dan da sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karbe sa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah zai tambaye mala'iku me ya faɗa sai ce ya Allah ga abin da ya faɗa sai Allah ya ce ku rubuta sunansa cikin aljanna a cikin wani a cikin gidan aljanna da ake cewa baitul hamd ku gina masa gida a aljanna ku sanya ma wannan gidan baitul hamd gidan godiya dalilin ka gode wa Allah subhanahu wataala kuma kai istirja'i da haka duk abin da ya same ka ka dinga mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala Allah ce suna masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna Allah ne kuma ga Allah za mu koma suna mai da al'amari su gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa inna suna da salati daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala salatin Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dibi wani laifinsu ya yafe musu shi ne salatin Allah akan bayinsa salatin Allah Allah ya dibi laifinka ya yafe maka Allah ya ma salati Allah ya maka salati abu ne mai girma ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma da kuma wata irin rahma daga Allah subhanahu wataala da haka haƙuri abu ne da ake da bukata musulmi ya siffantu da watan haƙuri na daga cikin fa'idodin haƙuri a gurguje ‘yan uwa haƙuri na da mafi girman lada yana da lada mai girma a gobe alkiyama ɗaya daga cikin zaidul abidin yake cewa a inin alkiyama a inin alkiyama Allah zai kira masu haƙuri ce masu shiga aljanna ba a fara hisabi ba tun ba a fara hisabi za su shiga aljanna idan kaga mutum ya shiga aljanna ba a fara hisabi ba mutum ne mai haƙuri mala'iku za su tambaye su sun taso ku suwaye sai ce mu mu ne masu haƙuri sai ce mu yi kuka haƙuri akan sa sai mun yi haƙuri akan kaza da kaza da kaza sai ce ka madalla da wannan aikin da kuka aikata da haka haƙuri na sanya mutum ya samu lada mai girma a gobe alkiyama abu na biyu haƙuri na sanya Allah ya soka Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri abu na uku aljannatu liman sabara alal bala'i fid dunya idan mutum ya haƙuri a rayuwa ta jarabawa Allah yana bashi aljanna hadisin da zamu rike a kansa wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda yace wa ata abin rabah sahabin annabi ne Allah ya ƙara masa yarda shi ma yace ba za ka so in nuna maka wata mace daga cikin matan aljanna ba wata yar aljanna sai yace ina so nuna min yar aljanna sai yace watan hadhihi almar'atu sauda yace waccan bakar matar yace min ahli aljanna yar aljanna ce me ya faru yace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tace ya annabin Allah ina da cuta ta farfadiya mun san farfadiya ko ina da cuta ta farfadiya ka roƙa min Allah ya cire min wannan rashin lafiyar sai annabin Allah ya ce in shi'ti fa sabartu wa lakil janna wa in shi'ti wa in shi'ti da'awtu laki rabb da'awtu laki Allah idan kin so ki hakura da jarabawar da Allah ya miki na miki alkawalin kin shiga aljanna gobe alkiyama idan kuma kina so sai mu roƙa miki Allah ya rukar da ki tace annabin Allah na hakura akan jarabawa Allah a rayuwa amma annabin Allah idan na fadu ina jikina yana warewa na ganin tsireci na ka roƙa min Allah ya daina kwarewa annabi ya roƙa mata Allah subhanahu wataala zaka yin haƙuri na sanya mutun ya samu aljanna sannan kuma haƙuri na sa taimakon Allah ya kasance tare da kai haƙuri yana sanya wato shine mafi tsadan abin da Allah zai ba mutun a rayuwa haƙuri na da fa'idodi da yawa da zamu tashi akan bayanin haƙuri sati mai zawa in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya sanya wa abinda muka faɗa albarka ya sanya mu cikin masu haƙuri akan jarabobi da kuma an yi da ayar aiko mun yi da ayar wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sune shiryayyu shi basara ko to Allah ce sune shiryayyu Allah ya sanya mu cikin shiryayyun Allahumma ja'alna minal muhtadina waj'alna min ibadika as-sabirina وجعلنا من ورثة جنة الفردوس يا رب العالمين فخير الكلام ما قل ودل وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته